عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باين هكا ينقوى masoya Allah masoya annabi sallallahu alaihi wasallam na kusa da na nesa na sallama a gare mu ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mu wannan rana mai ɗumbin albarka rana da muka saba haɗuwa a cikinta don gudanar da wannan karatu a wannan masallaci mai albarka na watan ramadan kaga dai wannan ya ishe mu izina kai ka ce yau muka yi hutun nan ko jiya amma yau gashi an share wata ɗai-ɗai guda goma sha biyu sannan muka sake dawowa yau farkon wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wata na tara daga cikinta shine watan ramadan wanda ya daidai wanda shine ɗaya ga watan uku shekarar miladiya tana dubu biyu da ishirin da biyar to haka dai haka dai waɗansu suna gani waɗansu kuma Allah ya karɓi rawukansu muna roƙon Allah waɗanda duk suka tafi a tsakankanin wannan shekara da shekaru can na baya Allah ka kai rahama kabarinsu Allah ka share laifukansu Allah ka gafarta musu mu kuma da lokacinmu bai ƙara so ba ya Allah muna roƙonka ka ba mu kyakkyawar rayuwa ka sa ranar koma mu gare ka ta zamanto ranar farin cikin yadda magabatanmu suka wanye lafiya mu ma Allah ya sa mu wanye lafiya Allah muna roƙonka kar ka sa duniya ta zama ita ce ƙarshen muradinmu Allah ka sanya soyayyar annabi a zuciyarmu wannan karatuka da muke Allah ka sa mu nufi Allah da su Allah ka sa kada mu nufi wani abu in ba Allah ba Allah ka sa sakamakon wannan karatu mu ƙara dacewa da ci gaba cikin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya ba wa ƙasanmu lafiya ya ɗauke wa ƙasanmu damuwa 'yan uwanmu da muke rayuwa da su dukkaninmu baki ɗaya ya Allah ka sauka mana da rahamarka ka sauka mana da liɗufinka Allah kakka jarrabe mu da tashe-tashen hankula ka sa mu gama lafiya to wannan littafi mai albarka da muke karantawa a duk da cewa gashi a wajen iyakokin ƙarshe-ƙarshensa muke duk da na dai akwai akwai tafiya da ɗan yawa kaɗan to amma dai muna sa ran in muka karatun wannan shekara ta yiwu karatun baɗi muna farawa za mu yi sauka sai mu sake juyawa kuma to muna roƙon Allah Allah ya karɓa to kai hadiyar ladan nan ya zuwa ga annabi alaihi salatu wassalam to wannan littafi da muke karantawa a wannan masallaci na sararin awaisu wato masalla littafi ne da shehu na shehu yusufin na bahani shine ya yi shi kuma akwai asalin littafin da ake kiran shi almawahibin laduniya shi kuma sai ya rairayo abubuwa mafi mahimmanci daga wannan littafi ya tare mana su a wannan littafi da yi masa suna al'anwar al-muhammadiyya wannan karatu ne zallarsa da ake yi akan shugaba to alhamdulillah mun gode allah da allah ya ba mu dama muke zuwa mu haɗu don mu karanta wannan karatu ba don komai ba don samun albarka annabi eh shi wannan karatun ba na malanta ba ne karatu ne na soyayya kuro karatu ne na samun haske eh karatu ne na almajirai kwarai eh to muna roƙon allah allah ya ba mu dacewa muna ta karanta a hawali na manzan Allah babu alheri a duniya irin ka dinga karanta rayuwar manzan Allah ba ka ga waɗansu su Allah bai ba su haka ba iska tafi suke ta shagaltuwa da 'yan bal ne da 'yan wasan kwaikwayo da 'yan fina-finai da 'yan indiya da sauransu mu kuma Allah bai jarabe mu da wannan ba sai ya kai mu kofa da tafi kowace tsada ya sa zancen annabi shine rayuwarmu a haka muke so mu rayu a haka muke so mu mutu a haka muke so mu zauna a cikin barzahu a haka muke so mu tashi a filin kiyama har a shiga aljannan ma muna roƙon Allah ya zama haka ne muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a muna shafi na 579 za mu tashi farkon wannan shafi da wannan littafi yake cewa waƙar ta bayyana kama na baha alaihi filla ɗaya lamari ya bayyana kamar yadda mai allaɗa'if yake bayani cewa anna awwala maradihi alaihi salatu wassalam farkon farkon yanayi na rashin lafiya da shugabanmu ya tabbata a ciki farko da me aka fara kana suda'ar ras shugabanmu ya fara da jin yanayi a jikin kansa ciwon kai ciwon kai to shi ko wannan abin da ya faru na wannan ciwon kan wato tsananin himmantuwa ne da lamarin Allah da tsananin tafakkuri a cikin Allah aka samu bayan Allah sun samu gadon wannan a wurin annabi sun samu gado idan ƙwaƙwalwarka ba ta saba da wasanni ba kai abin da shafi gaskiya kake nema kuma Allah ya sa tunani da tafakkuri a ƙwaƙwalwarka to sau da yawa zai ka ji kanka ya yi nauyi wani lokacin kwarai wazahiru kaga magana dai ta gaskiya magana ta fili annahu kana ma'ahumma ciwon kai ne da kuma zazzabi fa innal humma haƙiƙa zazzabin nan ishtaddat bihi fi maradihi ta kai matuƙa tare da shugaba a cikin wannan hali na shirye-shiryen tafiya zuwa halara ni ba na son in ce rashin lafiyar nan saboda saidul wujudi duk jikinsa duk duniya ba mai lafiyarsa kuma ba abin da zai iya zuwa i tasiri akan wannan jikin na al'adu da ɗan adam yake gamuwa da su shi dai kaga akwai zazzabi akwai irin su malaria nan duk zazzabi ne wanda za a ce ma me yake jawo da ka je likita zai tambaye ka kana kwana a gidan sauro ko baka kwana ba ka bane to shi kuda yana hawa kansa balle sauro eh kuda tun da Allah ya halicci kuda bai taba hawa kan fata jikin manzan Allah ba da dangin kuda da kowane irin abu Allah ta'ala ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka ni a guna maganar rashin lafiyar nan nauyi ne da ita a'a hali ne na tsananin kusantarsa da Allah hali ne da ike zuwan masa wajen gogayya da asiran halara to wannan sai to ba abin da za a ce sai a ce siffa rashin lafiyar ne idai a faɗa haka amma hakika ba wani zancen wani rashin lafiyar nan halaye ne masu ƙarfi suka zo sai ya bayyana da yanayi da suke tasiri na ƙarfin sirrin Allah da ƙarfin talakin asraru da ike yi daga fada Allah su ne suke istila'i akan wannan zati nasu sai ya sai ya zama an ga kaman wato rashin lafiya ce take tare da shi sallallahu alaihi wasallam fakana ya jilisu fi mikhdabin to a wannan lokacin idan jikinsa ya zafi to sai ya zauna a cikin wani daro shugaba yadda yake sai ya zauna a cikin wani daro wai sabbu alaihil ma sai a ɗebo ruwa sai a zuba a jikin nasa sallallahu alaihi wasallam min sab'i rabin guga bakwai lam tuhallal aukiyatuhunna wanda ba a kwance ƙullinsu ba kaman jarka ce ba a buɗe bakin ba za a zo da su to sai a buɗe wannan ta farko sai a fittile ta a jikinsa sai a ɗauko na biyu a zuba a ɗauko na uku a zuba haka ne والمخضب إناء يغتسل fihi abin da ake kira da al-mikhdab shine wata katuwar ƙwarya da ake wanka a cikinta wal aukiyatu jam'u ka'in wa huwa irba'ul kirbati shine salka a daura bakinta ko jarka a daura bakinta to wannan shine aukiyatu wa fil bukhari a cikin sahihul bukhari قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة الله يدد تتشي لما دخل بيتي yayin da shugaba ya shigo ɗakina washtadda waja'uhu halinsa na tafiya zuwa ga Allah ya ƙarfafa a gare shi ƙala sai dinga cewa a hariku alayya min sab'i rabin a zo da salka bakwai a zuba min ita a jikina lam tuhallal aukiyatuhunna kar kuma a kwance bakinsu sai an zo za a zuba masa la'alli a ahadu ilan nasi yake domin tayo zan je in yi ban kwana ne da mutane fa'ajilasnahu fi mikhdabin muka zaunar da shugaba a cikin wannan wannan kwatanniya ko daro li hafsata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuwa wannan mikhdab din nana na hafsa ne sun maɗafikna na subbu alaihi min tilkal kirab sannan muka haɗu muna ta zuba wa shugaba ana ta zuba masa wannan ruwa la illallah hatta ɓafika yushiru ilaina biyadihi an qad fa'altunna har ya dinga nuna musu ya isa haka ya isa ku dakata da zuba ruwan wa kanat alaihi alaihi salat wa kanat alaihi sallallahu alaihi wasallam katifa kuma shugaba yana da wata katifa fa kanatul humma tusibu min man yadau yadahu alaihi min fawqiha wani bargo ne shugaba yake lulluɓa da shi to idan shugaba a wannan halin ya lulluɓa da wannan bargon to idan ka taɓa bargon sai ka ɗauki hannunka saboda hararar zafin da yake jiki ba fa jikin nasa ba yanzu wannan ka taɓa ganin zazzaɓi kama haka haka zazzaɓi yake ina bargon da ike lulluɓa da shi idan ka taɓa bargon ɗauki hannu za ka yi ya kuma jikinsa da hararar take fitowa tsira da aminci sabbata a gare shi faƙila lahu fi zalika sai aka tambayi shugaba akan wannan faƙala sai ce inna kazalika yushaddadu alaina albala'u ya rasulallah wannan wani irin hali ne shugaba ya ce ai haka muke allahu akbar haka jama'a tawagan mu ta annabawa take eh ba irin naku bane abin da yake jikinmu ninnin mana shi ake yi sallallahu alaihi wasallam wa yudha'afu lana al-ajr kuma ya zama ladan mu ya ninku a gurin ubangiji rawahu ibn maja dan maja ne ya rawaito hadisin wa gairuhu an abi sa'idin al-khudri wa an abdullahi qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yace na shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku akan shadida na same shi ana ana samun sa da mashashara mashashara mai tsanani faƙultu ya rasulallah na ce ya ma'aikin Allah innaka tu akuwa akan shadidan lallai ya rasulallah kana gamuwa da yanayin zafin jiki zafi mai tsanani faƙal sai shugaba ya ce ajal haka yake inni u aku kama yu aku rajulani minku aini ana ninka min irin yadda ake ninka wa mutum biyu a cikinku ƙultu sai na ce da shugaba zalika anna laka la'ajaraini to wannan ya nuna ladanka ya ninku kenan kana da lada har biyu ƙala ajal zalika kazalik ma min musi muslimin babu wani daga wani musulmi yusibuhu adha shaukatun yusibuhu adhan wanda wani damuwa zai same shi shaukatun fama fauqaha ƙaya ko sama da ƙaya illa kaffarallahu biha sayyi'atihi sai Allah ya share masa wato sayyi'arsa kama tuhaddu shajaratu kama ta hudu shajaratu wa raƙaha kamar yadda bishiya take wato sauke wato ganyayenta rawahul bukhari walwa'aku alhumma da aka ce innaka tu'aku din nan to alwa'aku a larabci sunansa alhumma zazzabi kenan wa akhrajan nasa'i al'imamun nasa'i ya fitar da hadisi an faɗi matu bintul yaman daga faɗi matu bintul yaman ƙalar ta ce a taitun nabiya sallallahu alaihi wasallam fi nisa'in na je gurin manzan Allah a cikin tawagar wasu mata na uduhu mun je gaishe shi wannan sun samu sa'a mala ce kin samu sa'a kin je kin ga annabi muhammadu kin je kin ga saidul wujudi kin je ma gaishe shi a wannan hali ai kin yi sa'a Mm, kin samu albarka mu yanzu idan mutum ya mafarki ma ya ga haske sai tashi ya ta munna shi an ce ganin haske ma ganin annabi ne sallallahu alaihi wasallam to shi ba ita ba a mafarki ba a fili ma ta tafi suka je suka gaishe shi Allah ya sada mu da shi fa'iza siƙa'un sai ga wata salka ya ƙaɗuru alaihi min shiddatul humma ana zuba masa daga tsananin zazzabi ana zuba masa wani ruwa saboda zafin jiki faƙala sai na ji yana cewa inna ashaddan nasu bala'an al'ambiyawo mafi tsananin bala'i a duniya annabawa sun mallazina ya lunahum sai waɗanda suke bin su sun mallazina ya lunahum sai waɗanda suke bin su sai in ka ga wani abu dan uwa ka yi haƙuri ya haƙuri jarrabawa ce ya jarraba ko mutane ba sa santa tana da zafi amma in dai kaga kana musulmi ubangiji ya jarrabe ka da wani abu wallahi ɗaukakar daraja ka ce e karka yi raki karka kai ƙara Allah ka roƙa daga Allah ya baka sauƙi wa fi hadisi aishata ya zuwa hadisin na na'isha annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shugaba sallallahu alaihi wasallam kana baina yadaihi ulbatun akwai ulba tare da shi auraka watan kamar buta kenan warakawatun fi hama'un da wata buta da ike da ruwa a ciki faja ala yudkhilu yadayhi fil ma'i sai da ce sai naga annabi yana sa hannunsa a cikin ruwan fayamsahu bihi ma wajhahu manzo Allah yana shafa fuskarsa da wannan ruwan waya kulu ina cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakara wannan hadisi da ban tsoro yake malam sanda shugaba zai wafati na na ta ce na gan shi sai ya sa hannunsa a wata buta ko a wani kwano in ya ɗebo ruwan sai ya zuba a fuskarsa sai dinga cewa la ilaha illallah inna lil mauti la sakara mutuwa akwai akwai magagi malam isa mu dinga neman roƙon Allah liɗifi dinga neman liɗifin Allah shugaba yana cewa mutuwa akwai magagi mutuwa akwai malam to ita ba ce da ba wanda fa santa malam duk mutumin da isanta to bai zo ya ba da labari ba ita shine gararinta labarin da za a ɗauka na statement ɗin wanda za a ɗau mataki babu wanda ya zo ya faɗa abin da ya fi ƙarfin ɗan adam ba wasa yake mai da shi ba ai ka san mutuwa ta fi ƙarfin biladama da ƙasar amerika da ingila ko cana masu ƙere-ƙere ba sai su yi ƙoƙari a ɗau mataki kan mutuwa ba eh amma yana yiwuwa ba iko ba iko yasa suke a gigice ba wanda yake da shiriya a kan lamarin mutuwa sai musulmi sai mutanen annabi amma malan harkokin ƙabilu na duniya ba su da tunda ba musulmai ba ne su ba su da kyakkyawar fahimta akan abin da ya shafi harkar ruhi idan allah ya ɗauke shi wani amerika ya gaya mun ya ce ya ba da wasiya duk ran da ya mutu dan Allah dan annabu kar a abin ne shi a Amerika a dawo da shi gida na ce me yasa ya ce wani ne ya mutu musulmi aka je kai shi makabarta bayan an biya kudin wajen da za a binne shi tsada gurin da za a sa mutum a cikin ƙasar sai an biya to shi kenan da aka zo za a binne shi ice ba sai ga mota irin mai mai sa abin nan ta haƙa ba wai ba mutum ne zai zo da muke da diga da ta dinga haƙa abin nan tana fito da ƙasa ta dinga haƙa tana fito da ƙasa he da ya zama in ta zira abin sai ya lime gaba ɗaya an daina iya tsawon ya ce an yi tsawon falwaya fa tsawon falwaya fa shi ko yana nan mataccen yana ina ina ina cikin makara sai a sa wata ƙugiya sai ta a makala a jikin abar sai ta ɗaga shi sama ya ta sai ta yi ta zira shi ta zira shi iya tsawon falwayar da ta yi a cikin ramin nan idan ta zira shi to fa ta fara tura ƙasa ya ta fara tura ƙasa ƙasan nan kaf da ta fito da ita sai an maida ita kan mutumin nan ba wai ba wai abin nan za a sa ba ko ko tukun abin nan tukunya ko azara ko itace irin yadda addini ya koya mana sai ta mai da ƙasan nan sai kuma ta bi kan gurin ta nike shi a dawo kamar ba a taɓa sa ɗan adam a gurin ba sai a share gurin sai kowa ya tafi inda za shi yanzu malam akwai azabar da ta kai wannan to shi ne da ya ga wannan ya rubuta wasiya a taimaka don allah idan ya mutu a ɗauko shi daga can a dawo da shi nan su kuma irin ƙasashen cana an ce su mafi yawanci mayan sun kafa doka an daina ma binne mutane yadda idan ka mutu a biya kuɗi a sai itace kurin a babbake ka ƙone mutum tas aka ƙone shi ɗan abin da ya saura ɗan majajjawar ƙashin bayan nan da zai ɗan yi saura a ɗauka a je cikin kogi a wurga shi ko kuma waɗanda ba za su yi haka ba ya aje a niƙe wannan ɗin sai a zuba a kwalaba sai a kawo gida a ajiye wani ya rasu ga tokarsa nan saboda hauka kai malam aka ce ba imani malam hauka ya isa malam shi sa Allah ya ce da mu kar ja'akumul haqqu min rabbikum ko mu ne ga gaskiya nan ya zo muku ga wasu kabilun kuma malam wai idan aka zo za a yi biki to yadda suke dama da mutum ya mutu sai a je a siyo kemikal da za a sa ba zai rube ba sai a tittile a cikin jijiyarsa to yake nan sai ya bushe sai a je a sa shi a kabari to fa duk ran da za a yi wani daurin aure ko wani event santa ko wani wani fati da za a yi haka za a je a tono su a siyo musu t-shirt da fesin kaf a sa musu wani ma a yi fenti a zuwa zaunar da su a kan kujera ko kuma a tsayar da su a kankame malam wani ma kudaje da menene wai dole a gayyato su su ma bikin yanzu malam musulmi ba sai gode Allah ba eh Allah ya kiyaye warwa aha alhadisa karanci wannan hadisi rawahul bukhari al-imam al-bukhari ne ya fitar da wannan hadisi warawa aiban an urwata bukhari da ya ruwaito da har yanzu daga urwatu annar annahu sallallahu alaihi wasallam qala cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce ma a zalu a jidu alamar ta'amin lazi a kaltu bi khaibar manzala ya ce har yanzu fa ina jin alamun abin nan da na ci a haibara na sihirin da matan nan ta dafa wato ta yi- ta dafa sammu a jikin naman naman akuya ta aiko da shi wurin shugaba fahaza awanun wajattu in kiɗa a abhari min zalika sum wal abharu irqun mustabdanun fi sul yattasil bil qalb fa idan qada mata sahibuhu wa kana ibn mas'udin ibn mas'udin ya kasance wa gairuhu da waninsa ya rauna suna ganin cewa annahu sallallahu alaihi wasallam cewa shugabanmu sallallahu alaihi wasallam mata shahidan ya yi shahada ne shi ma shahada ne mina summi saboda abin da matan nan ta yi ta aiko masa da da cinya ta akuya ko ta rago amma ta zuba maɗas a ciki ita ce gubar da mutum yana ci a take zai mutu wani sahabin annabi ya fara ci ya mutu to shine lokacin wafatin annabi ya ce ina jin alamun wannan abin da matan nan ta yi kamar yana ɗan dawowa a gare ni وعند البخاري قالت عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيدا كان إذا اشتكى إذن يجوان يني أتاردشي نفس على نفسه بالمعوذات sai ya yi wa kansa tawaida da falaki da nasi wa masaha biyadihi kuma ya sha- ya shafa da hannunsa falan mashtaka wa ja'ahu allazi mata fihi yayin da ha- lokacin wannan yanayi na rashin lafiya da ya same shi wanda iwa fati a cikinsa da fikitu sai na haɗu ni dinnan ana amfisu alaihi bil ma'awuza ni nake masa ma tawaidar a lokacin allati kana yanfusu wacce yake yin tofin da ita wa amsahu biyadin nabi sallallahu alaihi wasallam ina shafawa da hannun na annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin wa fi riwayati malikin a cikin riwayar nan ta maliku wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha ina shafar hannun annabi kuma injina na aisha وفي البخاري يا زو cikin صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها daga nana Aisha Allah ya kare da a gare ta marra Abdurrahman wa fi yadihi jaridatu jaridatun radubaton a Abdurrahman ya wuce ta gabanta sai ta ga a hannunsa akwai zarbar dabino ɗanye fanazara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam e jaridatun nahal itacen dabino ne an yi asuwaki da shi na na aisha ta ce sai na ga manzo Allah yana kallon wannan fazanantu anna lahu biha haja sai na zaci annabi yana so a ɗauko masa a karɓo masa wannan abin fa akhastuha sai na ɗauko masa irin wannan itace famadagtu ra'saha na tattauna masa wa nafadtuha na karkade masa ita wa dafatuha ilaihi na bashi fastanna biha tace sai na ga manzo Allah yana asuwaki da ita ka ahsani ma kana mustanna kaman yadda yake mafi kyan yadda ya kasance yana yin asuwaki summa nawala niha sannan sai ya bani fasakadat yaduhu au sakadat min yadihi tace sai wannan abu sai ta fado daga hannunsa sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin a wata ruwaya qalat nana Aisha tace dakhala Abdurrahman ibn Abi Bakr Abdurrahman dan sayyidina Abubakar dan uwan nana Aisha ya shigo gare ni ya shiga alan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri a lokacin kuma na jingina shugaba a kan ƙirjina sallallahu alaihi wasallam allah ya ƙara masa tsira da aminci to alhamdulillah za a dinga fara karatu karfe hudu da rabi kamar yadda aka saba kuma karfe biyar da rabi sai a tashi muna roƙon shiga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa shugaba ya yadda da wannan aiki Allah kai mana ludufi yadda muka ga farkon Ramadan din nan Allah ya sa mu ga ƙarshen sa Allah ya sa mu ga ƙarshen sa lafiya damuwa duka Allah ya ɗauke mana ita Allah ka mana sauki bijahi rasulillahi mu yi wa shugaba salati qul huwallahu kafa uku uku assalamu alaikum sarkin faila